أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Assalamu alaikum ya jama'atal musulmin. ‘Yan wa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan uwan Ilyas bin Abdullah. Allah mana muwafaka. Kamar dai inda aka saba insha Allah ganin abokan aikin ba su iso ba kenan sai dai a waya kai tsaye ta kamar da aka saba kira yau dai muna subdu 23 ga wata na jimadar ula hijira shekara 441 wanda ya dace da 18 ga wata na biyu shekara 2019 kai da 2020 Allah mana mafaka yan uwa ce wannan dai su ne lamun za a kira illa muna fatar lokacin kiran da ai kokarin kashe salula tambaya wadda za mu hara wadda take rubuce kayan shigo kenan ko tambaya ta farko cewa yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da cewa shi annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam To, uwa kun san duka irin labarai da suke zawa kayan manzanci, abin da ya tabbata shi manzana ya ba labari shi ne ke zamantowa gaskiya za tabbatar da shi abin da ya ba labari shi da kanshi ko kuwa cikin sahabbai wanda sun raya a jahiliya sun ga abin da aka yi kenan suka musulunta bayan jahiliya suna ba labari ko da a lokacin jahiliya aka yi in ya tabbata ya zama haka ne. da akan samu labarai da yawa wanda ba su da tushe wanda ake dangana wa musulunci ko aka dangana wa annabi sallallahu ko magana yalanci sauransu maganar abin da za a ce tabbas akwai ruwa wadda cikin sahihin sira da albani ya tabbatar da ingancinta sinadin da da kyau wadda cewa sahabbai sun wa manzan sallallahu alaihi tambaya ya rasulullah akhbirni an nafsik ya manzan Allah ka ba mu labari mana labarin kanka nan mu tambaya ce ta daga ina lamarin kai fara sai a ruwayar da ta tabbata ya ce musu da'awatu abi ibrahim ya ce wa bushra isa ya ce da ta ibrahim wa bushra isa ya ce مات ورأت أمي هنا من هنا عملتني نورا أنه خرج خرج منها نورا أداء لها قصور الشام abin da yake da ruwayar cewa lokacin da cikin kenan abin da ya ta farkon lamarin shi addu'ar baban shi Ibrahim mutada baban shi Ibrahim salam ai kun san abu ne sananne mutum hannun Ibrahim salam ya hijira ne aka ce lokacin da annabi salam ya yi hijira ya bar garinsu ya koma sham daga can ya zo allah ya ba shi tari ne dogo dai a takaice abin musu muka magana lokacin da ya zo makka ya kawo iyalan shi annabi ibrahim alaihi salam ai yayi addu'a to manzon sallallahu alaihi iya faɗin wannan addu'a da ya ce farkon lamarin shi da annabi ibrahim alaihi salam tambaya yayi cewa ya allah kamar lokacin da kenan ya ƙare duk abin da ya shahi wannan ɗaki ya tabbatar da ɗaki ya zama ɗaki na ibada ya roƙi Allah subhanahu wata'ala rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alai yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim Ibrahim alaihi salam bayan ya ƙare aikin ginin Ka'aba ya umarni da aka bashi na Ka'aba ya zo ɗan shi Ismail ya girma har sun ƙare sun tada ginin kofar da sokin Ka'aba yana Allah ke bada labari cewa wa iz yarfa'u Ibrahim alqawa'id min albayt Ismail ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سيت ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم bayan ibrahim salam ya daga ginin shi da ɗanshi ismail sun daga ginin ka'aba fandasokin ka'aba ga addu'a da suka yi ubangiji kai dai rabbana taqabbal minna Allah ka amsa mana wannan aiki kaga annaba sai kaskantar da kai an yi aikin amma ke roƙon Allah Allah karba Allah ka karba mana aikin mu innaka antas samiul alim Allah kai mai ji ne kuma masani ne rabbana waj'alna muslimin lak Allah ka sanya mu masu mai kauya zuwa gare ka roƙon Allah suke annaba ne masu Allah cikin layin musulmi masu mai kauya zuwa ga Allah yace wa min zuriyatina mata musulma talak Allah muna roƙonka ka sanya cikin zuriyarmu masu mai ƙauya zuwa gare ka ya Allah wa'arina mana sika na tuba alaina Allah ka gwada mana ibada mu zai kamata mu kina a wannan wurin ibada aikin haji sauransu Allah gwada mana kuma Allah ka gafarta mana ka amshi tuba mu Allah innaka anta tawwabur rahim Allah kai mai amsa tuba ne kuma mai jin kai ne sai bayan wannan ne sai ta rabbana wa basfin za da dake iya addu'a ga yan garin maka a lokacin da garin ba kowa daji ne kungurmin daji ne annabin Allah manzo na Allah mai daraja sai yake roƙon Allah ka sanya wa basfin rasul ka aiko da manzo cikin mutanen wannan garin dan lokacin na ahwara ya samu ga ɗaya kuma ga yan jama'a suka zo na jurhum da zai abin da an san zawo harko Allah ka aiko da manzo a cikin wannan gari mun daga cikin su yatulu alaihim ayatik wa yu'allimul kitaba wal hikma Allah wani manzo naka wanda zaka aiko a cikin su ya sanar da su ya karanta musu ayoyinka ya karanta da su da littafinka da hikima ana sunna wa yuzakihim ya tsarkake su daga shirka kaga haka annabi sama wannan mutane innaka antal azizul hakim Allah kai ne mabuwayi mai hikima kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da maganar addu'a ta Allah ba mutanen makka ɗa Allah ba mutanen makka wani zamanto annabi a cikinsu to kaga yanzu wannan addu'a kaga shi annabi kewa labari kenan har kullum marin shi addu'ar baban shi Ibrahim kaga shi addu'a Allah ya aiko wa mutanen makka da annabi manzo a cikinsu mai karanta ayoyin Allah kuma da hikima ma'ana sunna ya tsarkake yan garin daga shirka kaga wannan shine yace farkon lamarin shi kenan addu'ar baban shi Ibrahim yace kuma da addu'ar yace da bushara Isa da bushara Annabi Isa sallam nan me yake bushara Isa sallam eh cikin saf wata saf Allah ya cewa yawan labarin wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'il inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yaday min at-taurat mubashir bi rasulin ya ta min ba'di ismu ahmad kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya labari lokacin da Isa alaihi salam yake ga banu Isra'il ya banu Isra'il inni rasulullah ilaikum ni manzo ne na Allah zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat ina gaskanta littayin da nasu kunna at-taura mubashiran bi rasulin ina ba da bushara ta wani manzo wanda ya ati min ba'adi zai zo a bayana ismu a sunan shi Ahmad yan wannan shine bushara isa isa ya bada ga ta a Qur'ani har yau a cikin littattafan su na nasara saka samun magana tana nan illa rashin rabo a juya a ce musu ai wannan ayyukan da yace nasan har yanzu iya nan cikin injilkin illa kurin ma za a bayani a ce musu ai wannan ai isan ne zai dawo amma tabbas ya ce zan wani zai zo zai zo muku bai magana da ra'ayin shi iya magana da wa'ayi a cikin jira hayo akwai zai zo amma sai a jiya musu a ce musu a ainihin isan ne ma'ana kenan amma bakin a rubuce saman wari wani zai zo ce bayana ya maka kun bai muku magana da ra'ayin shi ya mana magana Allah to wannan haka dama kun kwana kusan an samu labarin a ta wannan injil ta Barnabas wanda aka samu wannan a Turkiya ne wanda dai kowa ganta ba su kallon hanyar sanar labaru kowa ya ganta wanda cewa an tabbatar da ayyuka tun isa ya dare kuma tabbas ta tabbatar cewa isa ba labarin mai suna Ahmad zai zo a rubuce baki saman hori to wannan shi ne na muke manzana ke ban labari farkon lamarin shi yace addu'ar baban shi Ibrahim da busharar Isa alayhi salam yace kuma warat ummi nur ina hamaltani uwata lokacin ɗaukar ciki na an gwada mata haske a za a suru sham wannan hasken da ta gani sai da ta ga katangun sham wanda ya san yau mu ce fulsunki makka ya san siriya mu ce palestine ko ne batul maqdis sai da gwada mata katangun sham wannan kan daga nan ma uwar ta san akwai wani abu babu sallallahu salama to kenan wannan ce sunan farkon lamarin shi kenan magana addu'a baban shi Ibrahim ya roki Allah ya kowa mutanen Makka da manzo a cikin su Isa alayhi salam ya bada bishashi ka hanya zo duniya tana jiran wani manzo zai zo yan uwa kai manzo na zo duniya tuni duniya tana jiran wani bako zai zo wani manzo zai zo daga Allah manzo zababbe daga Allah Yahudawa na jira Nasaru na jira kowa na jira haka duniya annabi aka samu duniya ba kun manzo wa koyi tunani annabi Allah ne a kahin yazo wajen ahlul kitab wanda suke da ilimin littafi suna labarin shi shi yasa iya zawa garin maka ƙwararrun masu masu ban imani da ganin shi wannan Abdullahi bin Salam Abdullahi bin Salam ke cewa wala da na gan shi ma na san shi ne yace na san shi sama na san ɗana na ciki na zama da annabi zo garin maka Madina ma ya hijira ta shi zo yin taron harko sai da na gani ma na san shi ne kuma yi wa annabi 'yan tambayoyi wanda tambayoyin da ya yi suna tabbatar da cewa annabin Allah kaɗai sun na amsa kuma annabi ko annabi ko bashi na amsa yan abin da takaice dai wannan tun da na Abdullahi salam ya gane wannan manzo ne na Allah kuma a lokacin nan kusan shi rabo shi iya daga cikin malaman ahlul kitab ƙwararre a cikin su amma yanzu ya imani sai ka manzo na labari ta rasulullah mutane na ba su san gaskiya tsigeru ne a suna cikin tattaunawa sai ga tawaga ta yahudawa ta kama ana ziyara ya ce ya rasulullah don ka san mutane na ma'ana ahalar kitab yahudawa mutanen ba san gaskiya yanzu zan laɓe kakka ba su labarin na musulunta sai idan na zo in na zo in sun shigo zan laɓe a baya ka musu tambaya wane ne ne a cikinsu ya rasulullah idan ka musulun tambaya in yi suka baka labari na to kuma ka ba su labarin na musulunta ka ji me za su ce dole wani wasu inganta muna maka labari na nuna tabbataccen hadisai ingantattu ba kwashe kwashe ba sai lokacin da abdullahi salam ya ɓoye sai ga su sun shigo ka shigo suna tattaunawa sai manzana ce musu waye abdullahi salam a cikin su abdullahi salam huwa khairuna wa ibn khairuna alamna wa ibn alamna aina a wannan babba dan babba babba dan babba malami hiyayi a cikin mu malami a cikin mu suka mai yabo iyakar yabo su kare yabo sai ga Abdullahi salam ya musu haka dan su mai kauya dan gaskiya ce ko dan san matsayin shi malami ne to ya gaskiya malami ya gaskiya ga ma gaskiya to kai mai biwa almajiri kai gaskiya ce ka bi gurin ko ya ga shehu tahiri yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kai tsaye suka juye huwa sharruna wa bin sharrina aka haya kuma zagi mutumin banza da mutanen banza ko zuwa ka ji mutane ba annabi iya ji yace ya rasulullah da ni ga maka dama na baka labarin halin ka gani idan ko ka gani ka gani sun yi mai shi malami ne dan malamai babba dan babba lokacin iya tare da su amma ya hurci da gaskiya aka ce la mutumin banza ne wani halin mutane ka bashi rabo ko to yawan wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam kenan hanyoyi kahin maganar a mai a mai wahayi ta wannan hanyoyi ya da iya da labarin wannan busharori na addu'a Ibrahim a bisharar Isa da irin abin da babar shi ta gani na haske lokacin dokan cikin shi an gura ta katangun sham kina ahli kitab suna labarin zai zo tuni ka hanyar zo ma abu na gaba wanda ya fara bada labarin alamomin zawon shi abin shi ma ya tabbata akwai wani malami wanda rahib ne wannan aka cewa wanda hanyar shamaki abu talib manzana tun ya ga dama ya da sha biyu na annabi sallallahu alaihi wasallam iya yaro dan sha biyu dan sha biyu za su tai sham da shi sai je wajen wannan malami ne rahib wanda bai gusawa kullum in suka zo wurin da aka tsaya a iskala a huta hanyar tsakanin kenan hijaz saudiya zuwa kasar sham wurin suke huta da kasar sham sai suka yi suka hoto wani malamin malamin na da ta masa bauta musu kuma ya bauta Allah sai ran nan sai suka ga ya kado daga cikin ɗakin shi iya kutsawa cikin mutane iya kutsa iya kutsawa har yazo inda manzo Allah yake ya annabi iya yaro sallallahu iya yaro sha biyu yazo ya rungume shi ya kama shi sai ce ina wakilin wannan yaro Abu Talib shi ta yi shi ta abin ga wannan yaron kakka kuskura ka tayi da shi kasar Sham kakka tayi da shi kasar Sham maza maza ka koma gida da shi don wannan dukkan alamu alamu na annabin ƙarshen zamani wannan yaron akwai a tare da shi ya ga masa abin da gai na mamaki na alama cewa wani manzon Allah ne yaran sham sai daga nan ba a da sham ba don sun fita da sham ya sa ta halitta ne domin sun karanci labarin a littayi da kaman shi da idan shi kaza hancin shi kaza goshin shi kaza duk sun fi sun karanta da sun gaishe su gane shi kiran gwaza su kashe shi abin da ya tsoro kenan sai abu za ya mai zo da mutane annabi ta shan ba sam bai ta ba sai dawo da shi dan wani a takaice wannan kaga iya cikin bushara ta ganowa a ko wani abu na zuwa to amma a matsayin shi na manzo an mai wahayi mun da inganta ta cikin sahih bukhari abin da ya inganta lokacin da ya fara ganin malaika jibril a kogon hira horkon ganin ita ba ganin shi ba iya zuwa iya keɓancewa na ibadar shi shi wannan kogo da san garin makka kusan makka kullum ran nan sai ga malaika bisan shi ba sai ga malaika jibril a ta siffa ya kama shi ya rike shi ci ikara annabi ya tar ya zabu da tsoro kama shi ya sake shi ya ce mi ikara ya ce ma annabi kare ni ba zan karatu ba dan litinin a lokacin babu ganin karatu rubutu bai san karatu me zai karanta ya kama ya ce ikara ikaratu ya ce ban sani ba sai da masa uku ta ko ikara bismi rabbikal ladzi khalaq har zan sami muna alaka zuwa da ƙarshen aka ita mai bisu wannan kenan farkon wahayi kenan ikara da ilimi da yi karatu da ya ka fara shikenan za aka ƙare mai karanta mai ikara shikenan ya dawo gida a tsorace ko aljani ne hauka ya same shi bisa ma mene ba Allah iya karkarwa shine Khadija radiyallahu anha wani mummunai matar shi ta warko ta ce na tsatsa mai hankali kayan wahayi ne amma tana da hankali ta ce ya rasulullah iya tsoci ya rasulullah ya za a yi kaman kai hauka same ka Allah bai tozartar da mutane kaman kai kana sadar da zumunta kana taimakon al'umma kana taimakon duk abin alkhairi kana sabke baki abubuwa na karamci wanda ko a jahiliya can ma an san mi irin hali na kwarai Allah bai bar shi haka nan bai tozarta ta ce kamar kai baiwa su laka mai same ka ka samu nutsuwa ita ka aje kwan ka da ta ce haba kamar kai ta samu an za abin da za a yi mu tahi wajen dan uwa na kuzan kinta na warqa bin nawfal warqa a lokacin a makka iya cikin malamai wanda suka karanci ilimin nasara ahli kitab ya haya mata tarjama injil daga can ibrananci zuwa larabci sai ga wannan bawan Allah suka tafi da Khadija da manzon Allah suka tafi wajen shi ta ce warqa wannan uwa naka ya baka labarin abin da ya gani kai kana da ilimin alikta manzana ya ba warka labarin ga irin inda ya ga jibril ga irin abin da ya mishi da manzana ya kare bayani kaf sai warka ya ce zaka na musa da zija ila musa wannan wanda zo maka mala'ikan da ya zo wa musa ne mala'ikan jibril ne kenan a nan har ba labarin mala'ika ne ba aljanni ba ne ba warka a nan ke cewa na yi guri a ce da ina da rai lokacin bayyanar ka in taimaka maka taimako lokacin mutanen za su hudda ka daga wannan gari zan taimaka maka taimako iya ka kare na wani kayi gurin da ma annabi kenan ya rayu ya tsawon lokaci to duk abin da annabi bashi aka bada labari abin da manzo Allah mamaki cewa za a kore shi daga garin makka manzo Allah ke cewa aw mukhrijihum aw mukhrijihum ni yanzu za a hudda daga makka mu zan iya mamaki ya za a kamar shi a garin maka ci an kore shi ya ce a wani kudin shi ni yanzu a hudu daga maka ya ce ai in gaya maka ba kai ba duk wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi za a yi adawa da shi za a kore shi in ga musulunci ne gada ko in dai za ka wada gaskiya ka san amma al'adun gari haka za ka game da shi kuma ƙarshen ta kusan da annabi hajira ko wani a takaice warka shine bangaren ruwa ingantatta ya harba bayan mala'ika jibril ya zo shi ya tabbatar da manzon Allah wannan mala'ika jibril ne kuma annabi ta ce kuma shi a takaice kan mu shiga mutsara cikin tarihin Allah ta alsa da an gane kinan annabi sallallahu alaihi wasallama an mai tambaya har kullum madin shi ce da adda baban shi Ibrahim da Bushar Isa alaihi salam baba shi ta ga haske lokacin ta ahe shi hasken tun daga magai haska haka tangon sham kuma da maganar wannan alamomi da aka gani tun a zuwan shi sham iyaro din sha biyu da dai abubuwa da aka gani daga ciki kuma ga zuwaka a dai a shari'a ruwa ingantatta shi har bashi labarin mala'ika jibril da gani Allah taimake mu amin bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in malam wani bawan Allah ne yake tambaya cewa wai a zamanin annaba akwai annabawan da suka yi rayu lokaci ɗaya kamar annabin Musa da da da annabi Yaqub da sauransu dai akwai annabawan da suka tare a lokaci ɗaya
To.
hakan ne eh annabawa wanda ya tabbata sun rayu an wa mu gane annabi sallallahu shine manzo tilo ɗaya da ya zo a ƙarshe babu wani annabi tare da shi akwai wasu annaba da aka yi Allah ma ce bai ba mu bai ba mu san ba mu ba mu labarin su ba mu labarin sa ma ko wanda muke da labarin nasu ya tabbata ga Musa da Harun nasan Qur'ani ko na ga annabi ibrahim ga ishaq ga isma'il ko ga ga yaqub ga yusuf ga zakariya ga isa ga yahya Allah wannan kenan wanda dukkan nassin qur'ani ya tabbata wannan annabawan sun rayu a lokaci guda manzo Allah ne kadai shi kadai ne manzo a zamani kuma tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne in ma kai da da wani manzo tare da shi baka da imani cha ka shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu wani manzo daga Allah bayan shi har tashin kiyama bayan Allah zai aiko duniya har tashin kiyama da sako sa babu ci gaba na'am to sai wani yake tambaya cewa kamar akwai abu da mata suke yanzu sai su ɗauko bashi sai su karye su sai da wai wannan ya halatta to wannan yan uwa eh, wasu malamai suna kawo ɓanin dukiya yan uwa gaskiya sai da tana mai zan mai sakci a fiƙi a tauro suke zai mai suna dai wanda wasu malamai suna ga- amma gaskiya zahiri babu nassin da aka ci haramun domin ni na je na ɗauko kaya da abu da yau na sai na kaya na shiga gwamnati maka ji kayan miya abinci shi da anan babu riba sai babu riba babu riba a cikin shi dan sayarwa kai yanda ake saidawa kana buƙatar kuɗi ka rage ka saida gaskiya magana mun gaba wani nasi wanda za a iya cewa daga manzo Allah wanda ya ci haramu ne
na'am dai buƙatar ka ce ta sai wannan mai tambaya ce wanda ya yi alwallah kuma ya yi taimama ya yi sallah ta yi
wanda yan uwa da da janaba da janaba ne ko na'am da janaba shi ne ba shi ba yan uwa da janaba ba a arwala a yi sallah ana arwala da janaba dan a ci abinci ko a yi wanka yanzu misali ka yi samu janaba kana tsoron sanya yawa kan so kwanta sunna ce ka yi arwala ka kwanta dan ka kwanta ka yi barci suna kiranta giwa arwala su ta giwa suna cewa ku dan ko ka iska bata roriya ta dan garan janaba ko iska ka bata roriya amma sunna ne ka yi arwala ka kwanta ka yi barci kana so ka yi wanka kana so kana tsoron ka yi wanka haka kana da janaba kana so ka yi ci abinci ana so ka yi wanka ka kai arwalla to wani awai wani awallai mustahabbi ce ba wajibi ba ce kuma ba ta sallah mai janaba har in iya tsoron in ma san ya yawa iya tsoron in yi wanka zai cutu to kuma ba shi abin dafa ruwa inda abin dafa ruwa yan wani suna mutane suna ganin cewa dafa ruwa lahi a dafa ruwa ba lahi bane ba ya tabbata ruwa ta bin ta Umar bin Khattab ta Abdullah bin Umar mun karanta wani sanin da ya gabata ya tabbata ya tabbata damar ka dafa ruwa dan ka yi wanka ko arwala kenan idan ga ruwan ga abin dafa ruwa to ka dafa kai wanka to ga ruwan ba abin dafa ruwa ko ku san ya kai gaya kana watsa ruwan ma dan akwai wanda ke sanya kana watsa ruwan ma ya ya sha wahala to a takaice dai inda darura ta hana wanka to a nan ne ake yin ake yin taimama a yi sallah ba rulla ba in an kasa wanka da janaba to yan wata taimama ake a sallah ba rulla ba a rulla dai idan an kwanta wannan shine wani abin da ke a sunna taimama ake a yi sallah kuma sai in ba kuma ce ayi ruwa in ba mu ba mu san sanyi ba ba mai son sanyi ba kun ma sanyi sanyi kun fasa yanzu da yawa da sanyi ba a ba dukkan sanyi ba ne ba zai baka dama ka ce kai taimama a sanyin da kake ga alama zai cuce ka akwai cutarwa ba kurmi sanyi wai akwai bisan sanyi cikin sanyi amma dai sanyin da ake tsakani ga Allah kana ga wannan wankan in kai shi zaka cutu to musulunci baka dama sai ka yi taimama ka yi sallah daga bayan kai wanka kuma shikenan sai sallolin gaba kuma na ta an gane na'am to malam sai wani yake tambaya ce wai yaya ake yin ita taimama da
taimama hadis Amr bin Yasir wanda yake da ruwa ingantatta daga manzon da Allah sallallahu alaihi wasallam Amr bin Yasir ya samu janaba a cikin daji da shi da umar bin khattab sun samu janaba a cikin tahiyarsu lokacin nan sun san da taimama fatimama su yan ɗaya fatimama mana fatimama mu mana faka tudu a larabci kun hikurin ƙasa amma a lokacin nan ga ayata sarko ba su kaya ka ba da kakin halin da za su shiga su taimama higa sun samu kansu a cikin daji babu ruwa kuma ba ruwa kuma za a lokacin sallaye a nan shi amma sai diba kurin mai faka su wani fata mamu kurin sai diba ƙasa ya shiga cikin inda jiki ke birgima ya shiga cikin ƙasa ya turmuza ya turmuza yadda ake wanka da ruwa shi ya ga kinan wanka za da ƙasa ya shiga ƙasa duk ya juya ya ƙare ya sallah da aka zo gida ya ce ya rasulullah ga halin da muka shiga amma ni ga yadda na ya birgima cikin ƙasa in babu duk babu lokacin babu nasi annabi ce haba ammar ya isar ma kurin ga da za ka yi kurin ka buga tayin hannunka a saman ƙasa kudu tayin hannunka a saman ƙasa ka murji ka sha huskarka da hannunka bakin wuyan hannu bakin ku'i bakin fonyi kuran shi kenan ka aure kamar wato wani ita ce ruwaya ingantatta daga manzon da Allah ya ku cewa akwai ruwaya ta shawa zuwa gwiwa amma ba ta da inganci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi magana kenan amma wani kenan za a takaice tambaya da kai siffar taimama ingantatta daga manzon da Allah ya kusa salma ruwa bukhari ko muslim cewa ka shayi huskarka ka buga kasa mun buga guda asa an ka buga ya ka doko ya ka murji sai ka shayi huskar gaba daya da hannunka bakin wuyan hannu bakin foyin kenan sai ka je ka yi sallah haka manzon Allah ya koyar da wannan sahabbai
na'am malam sai wani yake tambaya wai kamar su annabawa da suka gabace mu wai mala'ika jibril shine mai kawo musu sako ko ko akwai wani mala'ika ai daman jibril shi ne ɗan saƙon annama duk a manzanni shi ka shi sa wannan an kadi ba abu abin makaranta baya wannan wata bukhari ya karuwa ya taurat bin nawfal iya karanta da kai shi ne ɗan saƙon Allah zuwa ga annabawa ayan da annabi ya ba ya ba warka labari ga abin da gani yace zaka na musu da jira Musa wannan mala'ikan da ya zo wa Musa ne kenan shi ne annabin da yake zauwa me yasa wasu ce musan yahuda ce musan musan jibril mun kana don jibril mun kai lago ai da yana da shi shi ka da labarin azaba ake aka ta musu shi ta musan jibril eh kenan malaka jibril shine dan sakon Allah na mu sakon Allah zuwa ga annabawan Allah na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma abin da yake tambaya cewa wai wai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya hana an za a yi sallah a rihe baki ko ko fiƙi huce
to eh in wa ba ne lalle ka san muna muna da al'ada wasu al'adar su ci riya baki da rawani wasu kuma san yi kisa su riya baki dan wa duka wannan ba bane ba na fiqhu nasan hadisi ne tabbatacce cikin sunan abi daud haka imam al-hakim ya karo haka imam al-bayhaqi dai ruwa ta tabbata kan haka cewa na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mai nasan hadisin na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sallafi salati wa yun katta ajin fahu na rasu salama annan sadal bi salati annabi ya hana mai sadal anan ba ta saki hannu ba sadalu ta sakin sutura ta wuce a ƙa'ida sakin sutura ƙasa kuma ya hana wani gatsira jirfahu ya hana mutum ya rihi bakin shi na ana sadali a shi da bisin sadal na ana sadal fi sala ya hana sallah cikin sallah shi ne sakin sutura ƙasa kuma wani gatsira jirfahu kuma ya hana mutum ya rihi bakin shi cikin sallah dan ta kana ka umar gurbin umar ne in aka yi sahu biyu ke ina kare shi cire ba shi cire maka na ibnu mun haka ke dan bin mutum umarni ne maza la yana kai wani haka ne mutum in iya da al'adar rihe baki ko hanci ko san ya saka in ka zo sallah ka cire ka mai da rawanin ka kasan bakinka in ka salamce ka mai da kayanka a sallah aka hana kiran wannan yawan kiran ba fiƙi bace ba nassin hadisi ne daga manzon da Allah ya wasu da salama na hana riye baki a cikin sallah ko da rawani ko da namu sakata na iska an nashi nuwa na na abin iska ka ka hudda ga sallah ka zo da kayan kana abin sakata na riye iska ko abin sanyi da ake saidawa dala gungun da manya kanana dai ka sa bai kare bakin ka an zo sallah ka cire shi ka medo takunkuminka kasan bakinka in ka ƙari sallah ka bi da kanka na shine sunna gaskiya eh
na malam wani yake cewa wai irin wannan abin da ake sai da ana rihe baki shi ma dai ya kama da wannan shi ne muka yi manzu bayanin su kana can kana wasu kwaye yawa ya shi mu kenan wannan abin da ake sai ana rihe baki shi mai wannan ake rihe baki duk ɗaya ne a rufe kuma manzo Allah ya hana a rihe baki a salatu kurum kenan da mun da gari ko da rawani ko da abin da ake sai ana rihe ba saboda iska in ka zo sallah ka kare yawanka ka zo sallah to ka cire shi ka bi kasan bakinka in ka kare sallah ka sallama ka bi da kanka wannan shine abin da muka hori kahin ka dauki wayar
kuma launin mai tambaya ta gaba take cewa wai uwa ce da diyarta to sai take ita uwar take ba diyar kaya haka ta je ta saida mata to in ta je in ta saida in ta zo bata bata komi ita kuma diyar tana bukata kuma sai ta ce mata in ta ɗauki biyanta bata yahe mata ba shine ce wai in ta take tambaya in ta ɗauka boye tana da laifi ko ka to ai uwar ta ce ka gane in kuma na uwar ta ne ta ce biye ga uwarta in dai ba in darura ce tana iya ce ba laifi bane ba abin misali abinci na wani darura tana iya ɗauka ta yi ko bata bata ba amma haka kullum dan ta kai shi da kada ta abu ya lita ba dan uwarta ce dole ta mata hidima amma in dai darura ce ta rayuwa dole uwarta mata tana ɗauka ta yi gaskiya magana
to mai tambaya na gaba yake cewa wai sallah da sabon ma'ar mata zasi ce wai in ya zo shi wannan kin shi sabon liman yawa sabon liman in zai yi limancin wai a bayyane zai yi karatu ko kwa kuma wai wurin karatun fatiha ta wadatar ko ya sai da sura an wannan a takaice iya kan su mu tambaye wannan tambaya ce ta anguna naga ango ne zai arme abin da yake ta magana akwai sunna ta manzala sunnan ta akwai sunna ta zama akwai sunna tabbatatta dai ta masa'ala idan mutum ya arme ya yi sallah raka a biyu da matar shi wani sallah raka a biyu za ta tsaya a bayan ka ba ta tsaya da maka eh da mace ce ko mataka ce za ta tsaya a bayan ka kai liman a gaba abinda kullum nafila ce za a karanta fatiha da surar da ka iya ku fatiha ka ta yi bayan wannan kun sallah biyu kun salamce ka ɗora hannunka a saman goshinta ka karanta اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه zan maimaita ma ka ji da kyau ango duka magana karatun wannan dukkan nafila da ita sauransu dukkan nafiloli sun sai musulun hadisin aisha take ba labarin cewa al'amarin akwai yalwa lamarin nafila ko ka bayyana ko ka asiti daya kana da zaɓi ba lahidon da kai kenan idan ka ɗora an kai sallama za ka ɗora hannunka a saman goshin amarya ka karanta wannan addu'a kamar haka Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alayhi dukkan alkhairin da Allah ya kanta Allah dukkan sharri Allah kare mu gaba ɗaya wannan shine addu'ar da zaka yi a lokacin sallah da kai da amarya abu na biyu na gaba shi kuma wannan yau da kullun ne ko ruwa ta inganta ta cikin sahih bukhari ruwa ta inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya zo wajen saduwa da iyalan shi sai karanta wannan addu'a kamar haka bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana wani addu'a ka nemi tsari da kai da matarka da abin za ku haihuwa a gaba Allah kare muku shaidani mun zana sanar ce wannan addu'a duk wanda yi ta lokacin saduwa da iyalan shi idan Allah ya kaddara samun da a wannan saduwa shaidani bai iya cutar da shi kaga kahin da ya zo duniya tuni ka ba shi kariya daga Allah ka nemi kariya daga Allah tuni an kare shi daga sharri ba sai zo ba ya zama dan duniya ku tage maka da shi tun ka yi zo ma ga mai addu'a wani su kuma a cigaba mai addu'a wannan shi ne addu'a kuma tana addu'a ta kullum ci sado da iyalai ana yin da saboda kare shi ɗani wannan shine wa na hata za a ci gaba da kuma angon ne da kullum wannan kullum abu ne da kullum shi ko bayan angwanci ma ana yin ta na hata yan an gane assalamu alaikum malaran nan kun yi ba da bayanin wata nafila cewa idan mutum ya bayan isha in ya je gida ya yi raka'a hudu to shine wani yake tambaya wai idan mutum ya yi salatar tasbihi ya yi ya ya mai mishi kamar wancan ko kuma a ita ma wannan daban take amma kullum muna gaya muku abin da shi ibada sallah ko wani azkar na sunna malamai magabata irin su Abu Hanifa irin su Imam Malik irin su Imam Shafi Ahmad bin Hanbal babu malamai magabata daya wanda zai zo ya tsara maka ibada da ka ai kaza duk da wani ibada ta kifi ne iya zauwa daga wajen wanda Allah ya aiko ya ce ku yi kaza ku karanta kaza kauha kaza lokaci kaza kurin ka yi haka ba a ra'ayi da ra'ayi wannan maganar waccan daban zata tasbihi daban siffarta daban wannan kuma daban mun wannan iya mun iya magana ne darasin da wuce wancan sati mun kawo maganar ku hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam iya raka'a hudu bayan isha a gida hadisin da Imam Bukhari ya wato na Nabi Ibn Abbas wannan a jumlace maganar sallar ka ta tabbata cikin sallar bukhari da ibn abbas ya sallar ka ka hanya kwanta wannan kuma ka hanya ta cikin ne ka wasu nafilolin shi daga yaji gidan ka hanya ka hanya kwanta yake yanta to wannan ruwaya kuma sai aka samu labarin fadala a kanta hadisin aisha radiyallahu anha da ibn mas'ud da abdullah ibn amr ibn as to shi Abdullahi bin Amr bin As shi ma ka labarin duka ba su ba labari raka'a hudu bayan isha dan akwai hadisai marfu'ai ba su ba da fadala amma su an ce akwai illa kan sanadin su to amma wannan ingantattun makufai wanda zuwa ganin sahaban kamar albanin ramu da ya cewa ganin darajar ingancin wannan hadisai guda uku na sahabai guda uku suna tabbatar da hadisai marfu'i dan ganin wannan ba da abin da da ra'ayi dan sahabi kanshi bai kirkira ibada ci aika za a samu lada abu ya wuce shi me yi hadisin na suna cewa duk wanda ya sallaci raka'a hudu man salla arba'an ba'da al-isha ya adalla bi misali adalla bi misali hinna min al-qadar ma'anar wadi cewa wanda ya sallaci raka'a hudu bayan sallar isha za a bashi daidai kamar yayi wannan raka'a hudu a daren lailatul qadar ladan za ka samu saba kamar kai raka'a hudu a daren lailatul qadar ruwa abdullahi bin amr bin as haka ibn mas'ud shine ko ibn mas'ud bayanin da yake yi ta a yi raka'a hudu babu sallama ke za a raka'a biyu da fatiha yan wani sura ake a zamana a yi tahiyya amma annabi salati ba sallama kuma ya tashi a zarce kuma yadda aka ta biyu haka za a yi ta da fatiha da sura da komai za a yi ta raka'a biyu ta ma a zamana a yi tahiyya a sallama za a baka ladan kaman ka yi raka'a hudu a daren da tarkadar haka hadisin na na Aisha shi ma haka ba labari raka hudu ban sallar Isha za a baka ladan kaman kayi su a raka hudu a da takadar wannan wai su inganta tabbas na cikin sunan na Ibn Abi Shayba haka alban ya tabbatar ingancin ruwa da wa'annan wannan shi ne abin da hudu kenan ka gane ko kina raka hudu ce da Fatiha da sura ko ta raka eh kuma za a yi zaman tahiyya ba sallama ya sallama a ƙarshe a bayanin Ibn Mas'ud kenan wallahi a'lam to ci gaba to to wannan yake tambaye cewa wai mutum ne wai rantsuwa a ya rantse da Allah akan karya wai daga baya in yi istighfari Allah zai gafarta mishi yan uwa ita ana cewa minu munaqada rantsuwa wadda ake ma kafara daban wadda ake tuba ta huce kafara daban irin ba a yi ba abu ka zo ka rantse da ƙarya wallahi kaza aka yi kuna kirta yamin ga Musa rantsuwa mai dalilin da mutum a gidan wuta ita wannan kullun ya tuba ga Allah kuma mata kafara kai ya ce kun kai rantsuwa da ake ma kafara mun akada wanda zaka rantse da Allah zan yi kaza na rantse da Allah he na je gidan wani gobe ku rantse Allah na rantse Allah na sai kaza to wannan idan baka saya ba ko baka je ba to dole ka zo kai kafara ta rantsuwa ina an ba ba balle amma abin da ya sauki a yanzu ciyar da muskini goma ko ci ko azumin kwana uku dan kace ko misali wala banna kaza sai ka zo kai ita ma akwai kafara kina da kima kafara na rantsi da Allah zai yi kaza ba kai ba kuna rantsi Allah banna kaza sai kai wannan sune ake ma kafara in kai abin da kace ba kai ko in ka iya abin da kace za ka yi so ake ma kafara ta rantsuwa ce da miskini goma ya sauki yanzu an ba iya ne yan wake azumin kenan ba azumin kwana yan wace a cikin bambanci nan ita kafara ta zihari ta kisa ba a maganar ciyarwa sai ba iya azumi amma ita ta rantsuwa ba a san ba azumin ka bai ba rantsa ce Allah ta fama namiji san sai ta iyamin kidan mutaka zaka iya kana da halin sayan abinci ana an so a bada abinci a rantsuwa idan zaka iya bada abinci fala goma ta abinci he ka he ka azumin ku Allah bai so bai ba Allah ta fama namiji Allah ta Allah ta fama namiji fa yi maka samu ba kai kana muwanki abinci halin abinci dole ka dafa abinci a ci a gane kenan ta rantsuwa ita ce da abinci yayi tun babu halin kuma a sai da abincin kenan nan kuma sai kai azumin ka na kwana uku wannan shine kenan rantsuwa da ake da ake maka fara wadda za a yi ko ba a yi amma rantsuwa ƙarya kurin da gaugawa a tuba ga Allah an ba haka ba tana cikin manyan zunubai wanda suka sa mutum gidan wuta tana cikin kabira babban lahi wancan kuma tana rushe gida tana ɗauki albarka ga mayanta
to malam wannan yake tambaya cewa wai in wai idan mutum iya tunanin mutuwa wai bai cika imani
ana rashin tunani ma wannan magana annabi sallallahu alaihi yake cewa zukuru akasiru min zikra hazmul lazat aka ce akasiru min zikra hazmul lazat ce ku yawa yawaita tuna mutuwa ku yawaita tuna mai yanki daɗi domin tuna tuna tuna mutuwa tana baka damar tsoron Allah tana baka damar aiki na kwarai da kauce abin da Allah hana in wasannin kullum kullum kana cikin tana mutuwa wanda abu ne zai wakaiti zai wannan Allah shi kan imamu kimu ras juma'a wanda shi shi juma'a ya cikin tsara amma ya juma'a ga shi zama juma'a wani babu shi haka take ka wannan tunanin na wata Allah ya gawata mishi ya sa mu kuma Allah sa mu cika da imani Allah sa ya huta wannan dace yan uwa duka muna buƙatar addu'a mai addu'a Allah ya kace gafarta mishi mun kuma an ba muna sahawata Allah mu cika da imani don an ba sun aiki wannan an san abin da ya cika ban Allah alhamdulillah yanke kawo cikawa muna fatar kuma an ba Allah sa muke kawo cikawa inda mu taka aikin alkhairi kware abun jin daɗi ne ga mutaka hanya da kware to mu muna fata mu an ba mu halin ba muna fata mu Allah mu cika da imani in ta mu ta zo kenan yawan tuna mutuwa yan uwa iya sa mutum iya ba ƙara ma imani iya ƙara maka imani tabbas kuma annabi ce a rika yi ce tana tana maka tana sa ka yi aikin tana sa ka kuzari wata ruwa musamman da yake cewa kun san waye wanda ya kowa yau aka yi sun wanda ya kowa yau wayo a cikin masu imani annabi ce ya ce wanda ya kowa wayo a cikin masu imani ya ce a kasar da mutu zikiran wa hasanun da ma ba da istiladan wanda ya kowa wayo cikin masu imani ya ce wanda ya yawan tana mutuwa kuma ya tattalin bayan mutuwar a kuma na tsoro na tana mutuwa bayan ta kuka a ka tuna mutuwa kuma ka rika tattalin bayan mutuwar Allah ta muke mu
to malo ne yake tambayar cewa wai ko take tambaya suna so wai a ga musu yanda mata za su bayyana karatu wajen inda inda ake bayyana ba to ɗan uwa magana bayyana karatu ba mata ba ni bayani sati da ya huce cewa hatta su malam fiƙi abin suke cewa almata dunar jin fisar a wani firjihar ta suke kiran ba ta kai ba namijin bayan ba ta san mata ba duk da ruwa ya tabbatar ta ba ruwa ta kawo mata ba sai annabi sallallahu iya cewa sallu kama ra'aytu muni usalli ku yi sallah kamar da kuka yana yi sabbin sun ce inda annabi ke bayyana wa bayyana wurin boye wa boye da haka kenan sallar ake bayyanawa asuba raka'a biyu da isha raka'a biyu da magriba raka'a biyu la'asar azhar la'asar da raka'a biyu ta isha raka'a ɗaya ta magriba su ake asacewa wannan shine to wannan idan mutum mace ko namiji ta da mace ko annabi ta sallah bai wani annabi bai mata ba kuma aikace Aisha ita ce soya gaba Aisha radiyallahu anha na wata ruwa ta Muhammad bin Qasim ne yake na zo gidan Aisha tana sallah ta Allah ya ce ma ta hinaji tana karanta inna kunna fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana azab samum tana maimaita tana kuka kaga daga baranda daga waje tana sallah Allah ke rika jin abin ta karantawa ta hanyar gaskiyar magana mace ma za ta bayyana wurin wurin bayyana ta bayyana wurin boye ta boye duk da cewa ta boyen ba cewa wai akwai kabili wanda kuna duka ma ko wani bangaren ma ba na sun ka wannan illa abin da yi wurin bayyana a bayyana wurin asirce asirce wallahu alam
to wannan yake tambaya wai da gaske ne wai mutum ya samu arme wai bai taɓa amarya ba sai ya koya mata alhamdu
an bai iya hannun ba a hasa kwanci zai amma muna bayanan bayani amma mutane suke yi lalle da man ka wace ma wuce addini to ba ta iya ba iya kai maka kwamata ya kai ta makaranta to mun sai da makaranta ka kama ka baka fatiya ba kuma ka amarya ba ta fatiya ba sai ka kwanta ka kwanta fatiya wannan fatiya daban ka kwanta da amaryarka kuma ka je ka kai ta makaranta shi abin za a yi kwanci bai da alaka da karanta da ka kwanta fatiya eh shi shi ba bai iya ba abin da yi ne dai akwai wanda da ta addini babu wani sharadin a ce na gwamnati fatiya ta gwamnati jojanta wani armi da wani kuma wajibi shi ma taimaka ba ita ba shi ma taimaka zan biya ba ta kuma an zo zubatai fatiya ba za ka zo Allah ki Allah shaidu wani wani wani ma wuce addini wani ga an sa min kira kai lokaci ya zo karshe mun hawata Allah kai mu darsi na gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ya aka kuma kada kudu kare
da tiretan ta muka so biyu eh